الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na goma sha shida ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da ashirin da tara ga watan daya miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usulun sunna littafi ne wallafar babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 28 a cikin wato darussan da suke gabata ko suka gabata a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karasa karatu game da imani da ainihin wato mun yi karatu game da wato karashin karatu akan imani da saukar annabi isa alaihi salam da kuma kashe dujal da annabi isa zai yi wanda mun karanta hadithi na 114 da kuma hadithi na 115 da hadithi na 116 wanda duk suna tabbatar da cewa annabi isa zai ainihin wato sauko ma'ana zai dawo ya ƙarasa wa'adin shekarun da allah maɗaukakin sarki ya ɗeba masa kafin kuma ya rasu rasuwa ta har abada ya koma zuwa ga Allah da haka zai sauko a matsayin wato shugaba mai adalci kuma wanda zai zauna a ban ƙasa tsawon shekara arba'in ko kusa da haka zai tabbatar da adalci a doron ƙasa sannan kuma shi ne wanda zai kashe dujal kamar yadda muka karanta sannan mun karanta babi na 25 babin imani da ƙaddara wanda yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da cewa annal maqadira kulluha kullaha khairaha wa sharraha hulwaha wa murraha min Allah azza wa jal wato ahlus sunna ba su da ja game da cewa kaddara ga baki ɗayanta alkhairinta da sharrinta mai daɗi da mai ɗaci dukkaninta daga wajen Allah take kuma Allah maɗaukakin sarki ya halicci halitta ya kuma san abin da za su aikata ya kuma san kuma zuwa ga abin da suke komawa babu mai hana abin da Allah ta'ala ya bayar kamar yadda babu mai hanawa idan Allah maɗaukakin sarki ya hana sannan mun karanta wasu daga cikin ayoyin alkur'ani duk da suke tabbatar da cewa al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara komai ya tsara shi kuma babu abin da ya isa ya kauce ko ya fita daga tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi babu kuma wani wanda ya isa ya hana ƙaddarar da Allah ta'ala ya hukunta ta faru ta faru domin Allah ta'ala ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kuma akwai kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana har zuwa ƙarshe da sauran ayoyin duk da muka karanta da suke da alaka da wannan babi bayan nan kuma mun karanta wasu daga cikin hadithan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suke tabbatar da imani da kaddara kamar hadithi na 117 da kuma 118 da 119 waɗannan hadithai dukkaninsu in ka fahimce su suna kunshe da bayanin imani da kaddara bal ma yana cikin rukunan imani ko shika-shikan imani guda shida imani da kaddara mai daɗi da mai ɗaci da sanin cewa duk abin da ya samu bawa haka Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ya kuma rubuta babu ainihin kuskure a cikin haka haka abin da ya kuskure wa bawa Allah maɗaukakin sarki bai kaddara masa samun wannan abu ba za mu tashi kan hadithi na 120 a cikin wannan babi قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن وهب قال وحدثني وأخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء ابن وهب يا رويت وانا حديث يتي أبو هاني الخولاني يا كرنت الدشيا باش لابار وانا حديثي دقابي عبد الرحمن الهبلي shi kuma daga abdullahi ibn amr eh shi ko abdullahi bin amr bin al-as abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaquli yana cewa kataballahu maqadir al-khalaiq kullaha Allah ya riga ya rubuta kaddarar halitta ga baki daya Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarawa ko wato halitta gaba ɗaya ƙaddarata wannan ƙabala an ya hulukan sama wato al'ard Allah ya rubuta ƙaddarar komai tun kafin ya halicci sammai da ƙasa bi hamsi na alfa sana da shekara dubu hamsin wa arshuhu alal ma al'arshin ubangiji maɗaukakin sarki akan ruwa yake to kaga wannan hadisin shi ma yana tabbatar da kaddara cewa duk komai da kake kallonsa yana gudana ne bisa kaddarawar Allah maɗaukakin sarki kowane abu da kaddararsa da haka Allah ta'ala ya halicci kaddarata ya halicci kaddaraka da kaddara dukkan halitta gaba ɗaya tun kafin ya halicci sammai da ƙasa kaddarata mai daɗi da mara daɗi mai daɗi wato abin nan ta alkhairi da kishiyar haka duk gaba ɗaya wannan Allah ya riga ya rubuta tun kafin a halicci sammai da ƙasa wa kana arshuhu alal ma kuma al'arshin ubangiji subhanahu wata'ala tana kan ruwa wannan isnadin wannan hadisin kamar dai isnadin hadisin da ya gabace shi ne hadisin da ya gabace shi duk da cewa a ƙarshe hadisi ne sahihi amma a cikin isnadin dai akwai wasu 'yan abubuwa wanda in ka karan ka fahimci ko ka saurari a hadisin da ya gabaci wannan hadisi na 119 to duk bayanan da aka yi a wancan hadisin shi ma wannan hadisin yana da wannan wa matunuhu sahihun da cewa matanin hadisin sahihi ne ma'ana hadisin ya inganta ta fuskar matani amma a cikin isnadin dai shi ma akwai irin hukuncin hadisin da ya gabace shi hadisi ne sahihi domin imam muslim ya fitar da shi a cikin as-sahih a mujalladi na hudu rakam na 2653 ta hanyar ainihin wato ibn wahab bihi mithla banda kalmar kullaha wato kataballahu maqadir al-khala'iq kullaha kalma kullaha bata zo ba a cikin lafazin da Imam Muslim ya ruwaito babu ita a cikin Muslim laka hadisin matanin sa ya inganta hadisin yana tabbatar da ainihin wato kaddara ithbatul qadar a cikin wannan hadisin akwai tabbatar da kaddara ashe komai da kaga yana gudana da kaddarawar Allah ne Allah ya kaddara wannan abin ya faru a san da ya faru a yanayin da ya faru tun kan abin ya faru wato tun kan Allah kai ya halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah a cikin iliminsa ya kuma rubuta a lauhil mafus cewa wannan abin zai faru a lokacin da ya faru a yanayin da kaga ya faru da kaga kenan wannan abu ne da sai dai a sallama wa Allah madaukakin sarki a abin da ya shafi kaddara ta da kaddara ka da kaddara kowa da kowa sannan a cikin wannan akwai kitabatul aqdar kullaha fil lawhil mahfuz qabla khalqis samawati wal ard wannan hadisin yana fa'idantar da mu ashe Allah ya rubuta kaddarar komai a lauhil mahfuz tun kafin halittar sammai da ƙasa da aka ka zo ka dinga faɗa da Allah madaukakin sarki akan kaddara abinda Allah ta'ala ya hukunta ya kaddara ka karbi kaddarar yanda ta zo wannan shine zama lafiya sana abu na uku daga, daga cikin abinda zamu fahimta a cikin wannan shine wannan hadisin yana tabbatar da cewa al'arshin Allah madaukakin sarki akan teku take kuma wannan dama akwai ayar wa kana arshuhu 'alal ma ibn wahab وحدثني سعيد ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة ابن وهب يكي تشوا وحدثني سعيد ابن عبد الرحمن يتي سعيد ابن عبد الرحمن يا كرن تدني يا زن تدني وانا حديث shi kuma ya ji wannan hadithin daga abi hazim abi hazim daga sahal ibn sa'ad sa'idi Allah ya kara masa yadda wannan sahabi sahal ibn sa'ad sa'idi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar rajula lalle hakika mutum la ya'malu bi amali ahlil janna zaka ganshi yana aiki irin aikin yan aljanna fi ma yabdu nasu cikin abin da ya bayyana ga mutane a zahiri mutane suna ganin wane mutumin kirki ne aikinsa irin aikin yan aljanna ne wa innahu lamin ahlin nar ba su sani ba kuma wannan mutum yana cikin yan wuta wannan abun yana da wahalar sha'ani kaga mutum a zahiri mutumin kirki amma kuma dan wuta ne a zahiri aikinsa aiki ne na mutanen kwarai amma zuciyar ta bambanta da zahirinsa zuciyar ba ta da kyau zuciyar ba ta da kyakkyawar manufa bal ma zuciyar babu imani amma a zahiri ya bayyana a cikin siffar masu imani a zahiri ya bayyana a siffar mutanen kirki haka ya bayyana tsakanin wato a bainar jama'a amma a wajen Allah madaukakin sarki dan wuta ne wannan ya faru lokacin da wani mutum cikin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fita yaki yana ta kokarin kashe mushrikai yana kutsawa cikin su yana ta zara aka ga kwazansa aka ga himmarsa aka ga dagewarsa da jarumtarsa aka garzayo aka ce ya ma'aikin Allah wana fa babu dama wana fa yana kokari fa wana yana fafatawa fa yace ai dan wuta ne to wannan abin ya daki sahabbai sosai a ga mutum yana ta kutsawa duk inda akwai yiwuwar ya mutu amma kuma ce dan wuta ne tun daga nan wani cikin sahabbai ya ce ya dinga bibiyar wannan wannan bawan Allah ya dinga bibiyar wannan bawan Allah can sai ya ga wannan bawan Allah an ji masa rauni kawai sai ya duba ya ga wannan an masa dameji wannan an gama yaki ma shi an kassara shi wannan ai shi kaza ai shi kaza sai ya ga ba zai iya hakura ba yana kallonsa kawai sai ya sa gindin takobinsa a ƙasa tsinin takobin ya sa shi a tsakankanin kirjinsa kawai sai ya danna cikinsa a ciki sai wannan mutum ya garzo ya ce na tabbatar kai manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya sanar da manzan Allah cewa wannan mutum dan wuta ne amma gashi a zahiri yana ta jihadi yana ta kashe arna a zahiri haka a gani wannan shine yake nuna ma attaqwa hahuna Allah shi kadai ya san me yi dan shi Allah shi kadai ya san bayan Allah na kwarai kyautata wa juna zato wannan wajibi ne mu kyautata wa kanmu zato zahirin mu kuma mu aiki da shi na hannu na hukumu bi zahir wallahu ya tawalla sarair mu muna aiki ne da zahiri amma Allah madaukakin sarki shi ya san baɗinin mutum an gane ko ta da haka in haka ne sai ga wannan hadisin akwai iskali babu wani iskali a ciki kamar yadda mun karanta hadisin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wato inna wato abinan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi alkitab har zuwa karshe to kuma ga wannan hadisin cewa Allah madauka wato mutum za ka ganshi yana aiki aiki mai kyau irin aikin yan aljanna a zahiri cikin idan abinda mutane suke gani a a bayyane amma kuma yana cikin yan wuta wa innar rajula sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ka ga mutum la ya'malu bi amali ahli nar yana aiki irin ‘yan wuta fi ma yabdulin nasu cikin abin da ke bayyana a idan mutane. A mutane su suna ganin cewa wani aikinsa ba aiki mai kyau yake ba, aiki ne irin na ‘yan wuta, ƙila kuma tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki ko dab da zai rasu ya bar duniya sai ga Allah ya taimake shi ya yi tuba taubatan nasuha su mutane tuni suna ganin su a matsayin watsatse suna ganin su a mutumin banza suna ganin su a dan wuta ashe ya daidaita tsakaninsa da Allah kuma Allah ya karbe shi da haka sai ya cika ya mutu sai ya zamanto cikin yan aljanna shi yasa kenan babu mamaki a ranar tashin alkiyama wani wanda ake ganin yan dan aljanna ne a gan shi a wuta kenan ba abun mamaki bane a ga wani da ake ganin kamar an yanke masa kauna na ganin dan wuta ne kuma a gan shi a aljanna saboda wannan hadisin wannan yana sake tabbatar da al'amura a hannun Allah suke kuma imani da kaddara wajibi ne wanda Allah ya kaddara masa sa'ada shikenan wanda Allah ya kaddara masa shakawa babu wanda ya sai canza kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta a baya ya nuna haka cewa da an wato mutum ya kai an busa masa rai to ana umartar a rubuta kalmomi guda hudu arzikinsa ajalinsa aikinsa shaƙi ne shi ko sa'id an gane ko to ko da mutum wato kaga kenan wannan kaddarar babu wanda ya isa ya kauce mata kawai dai ana ta aiki ne karshe wal al'umuru bil khawatim karshen abinda mutum ya cika to shi yake hukunta abinda za a yi abin nan a kansa in Allah maɗaukakin sarki ya masa muwafaka ya cika da imani to wannan ƙarshen shi ne ko da a farkon rayuwarsa babu imani ya dinga rayuwar in dai ƙarshen Allah ya yi masa muwafaka ya cika da imani alhamdulillah ƙarshe ya yi kyau kamar yadda duk nagartarsa a farkon al'amari in aka zo cikawa aka cika ba imani ya al'amari ya lalace Allah maɗaukakin sarki ka ba mu cikawa da imani wannan kaga shi ma hadisin kamar dai hadisin da ya gabace shi ne hadisin dai sahihi ne Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahih wato a mujalladi na 11 rakam na 6493 haka Imam Muslim a cikin sahihin littafin sa a mujalladi na 1 rakam na 112 wato dukkanin su ta hanyar Abi Hazim daga Sahal bihi wato bi atammi min hadha wato sun kawo shi cikakke fiye da wannan da muka karanta Ibn Wahab وحدثني ابن لهيئة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبيد بن أبي طلحة المكي أن أبا طفي أن أبا الطفيل البكري أخبره أنه سمع ابن مسعود يقول إن الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره وأن ابن وهب shi ma ya sake fito da ya sake ruwaito wannan hadithin ya ce ibnu lahi'a ya karantar da shi wannan hadithin shi kuma ibnu lahi'a daga yazid ibnu abi habib shi kuma daga ubaidillahi ibnu abi talhat al-makki shi kuma yake cewa anna abu tufail al-bakari wato abu tufail al-bakari ya ba shi labarin cewa ya ji abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya kula yana cewa inna shaqiya ai tababbe man shaqiya shine wanda ya tabe fi baɗani ummihi tun a cikin cikin mahaifiyarsa duk wanda ya taɓe tun yana cikin cikin mahaifiyarsa Allah ya rubuta shi a matsayin taɓaɓe wannan ba taɓaɓe sama da shi Dilai dan Mas'ud yake cewa taɓaɓe shine wanda ya taɓe tun a cikin cikin mahaifiyarsa wasa'idu mai arziki kuma man wu'iza bi ghairihi shine wanda ya wa'azantu da waninsa babu mai arzikin da yake ɗaukan wa'azi daga waninsa abin da ya faru akan waninsa ya zama masa izina abin da ya faru ga waninsa ya zama masa wa'azi to wannan abdullahi dan mas'ud yake cewa wannan shine sa'id shine mai arziki amma duk mutumin da ainihin wato baya wa azantuwa da waninsa to wannan ba sa'idi bane a maganar abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhuma ina fata an gane wannan isnadin yana da rauni amma dai athar din ya inganta wal hadithu sahihun athar din yana da rauni amma kuma ainihin wato wato hadithin wato ya inganta duk da isnadin akwai rauni amma sai faƙultu sai na ce kaifa ya shiƙa mallam ya amal ya ibn mas'ud wanda ba ma haife shi ba ya fito ya aiki ta yaya za a ce ya tsiyace kaifa ya shiƙa mallam ya amal wanda bai aiki ba ya za a ce ya taɓe tunda ka ce wa shaƙiyu man shaƙiya fi baɗani ummihi shaƙi taɓaɓɓe shi ne wanda ya taɓe tun a cikin cikin mahaifiyarsa ya mutum zai taɓe tun kan a haife shi kuma ya zama ma bai fito ya aiki ba na ɗauka sai an haife shi ya yi aiki irin na taɓaɓɓe za a ce masa ya taɓe amma a ce tun yana cikin cikin mahaifiyarsa shine wato taɓaɓɓe tun yana cikin mahaifiyarsa to zai ce kaifa yashqa man lam ya'mal wanda bai yi aiki ba ta yaya za a ce ya taɓe falaqitu huzaifata bin usaid al-ghifari yace sai na hadu da usaid wato huzaifa ibn usaid al-ghifari fa akhbartuhu bima qala ibn mas'ud sai na faɗa masa abinda abdullahi dan mas'ud yace nace kaji abinda abdullahi dan mas'ud wata magana da yayi abun ni dai na jinjina wai ya ce wato shaqi ma'ana taɓaɓɓe shine man shaqiya fi batn ummihi shine wanda ya taɓe tun yana cikin cikin mahaifiyarsa to ni kuma tambaya ta ya mutum zai taɓe bai ma fito yayi aiki ba an gane ko faqala li sai huzaifatu bin usaid al-ghifari yace da ni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah yana cewa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki idza arada an yakhluqa al-abda idan Allah ya nufi halittar bawa qalal malaku sai mala'ika yace ya rabbana ya ubangijinmu zakarun am untha yanzu dai an hali wato mutum wato tun yana digon mani kwana arba'in ya koma gudan jini kwana arba'in na biyu ya koma gudan tsoka to daga kwana arba'in ta uku kuma za a busa masa rai to bayan an busa masa rai wannan mala'ika almuwakkalu bin rahim wanda aka wakilta shi kula da abin da ya shafi mahaifa da jariri to zai tambayi Allah ya ce ya Allah to yanzu dai gashi wannan an busa masa rai a zakarun au zakarun am untha namiji ya Allah kai niyyar halitta ko mace fa yaqulu rabbu ma sha'a sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa abin da ya ga dama in namiji ne ce to namiji na yi nufi in mace ce ce mace na yi niyya wa yaktubul malak sai wannan mala'ikan ya rubuta cewa mace ce ko kuma namiji thumma yaqulul malak sannan sai mala'ikan ya kuma tambaya ya ce rabbana ya ubangijin mu shaqiyyun am sa'idun wannan jariri da za a haifa shin shaqiyi ne tababbe ne ko kuma sa'idi ne mai arziki ne fa yaqulur rabbu ma sha'a sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa abin da ya ga dama in shaƙiyun ne sai mala'ikan ya rubuta in sa'idun ne sai mala'ikan ya rubuta wa yaktubu thumma yaqulu al-malak rabbana ma sannan sai kuma wannan mala'ikan ya kuma tambaya ce ya ubangiji ma to shi kansa nan mai sharhin sai yake cewa wannan kalmar na kasa karanta ta abinda aka faɗa a gurin kamar ya ɗan abin da ya ce ya kasa karanta shi sa za ka ga an yi ɗige-ɗige an yi bracket kenan kalmar gurin bata karantu ba thumma yaqulu malak sai mala'ikan yace rabbana ma fa yaqulu rabbu ma sha'a sai ubangiji ya faɗa abin da ya ga dama thumma yaqulu malak sai mala'ikan yace ma rizquhu wannan abin da za a haifa din menene arzikin sa fa yaqulu rabbu ma sha'a sai ubangiji ya faɗi abin da ya ga dama wa yaktubul malak mala'ikan ya rubuta cewa wannan zai zama kaza wannan zai samu arziki iri kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza thumma yaqulu ya rab sannan sai mala'ikan ya sake cewa ya rabbana ya ubangiji mu ma ajaluhu shekara nawa zai wata nawa da wata nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa duk sai a rubuta cewa wannan zai shekara kaza da kila wata kaza da sati kaza da kwana kaza da awa kaza da sakan da duk sai an rubuta fa yaqulu rabbu ma sha'a sai ubangiji ya faɗa abin da ya ga dama ce wannan nayi niyya zai shekara kaza abinda nayi nufi zai shekara kaza wa yaktubul malak sai wannan mala'ikan ya rubuta ajalin da mutum in ya kai shi shikenan ya kare lokacin sa zai ainihin wato koma zuwa ga Allah da haka wannan isnadin hadithin kamar yadda muka faɗa isnadin yana da rauni amma dai hadithin ya inganta a cikin isnadin akwai illa kamar illar hadithan da suka gabace shi kaga duk hadithin kowanne muna fara daga ibn wahab to kaga daga ibn wahab din nan in ka koma har zuwa abin da ya biyo baya duk illar iri ɗaya ce shi yasa kawai yake ta maimaita ma shi yasa sai ce anan ma illar kamar hadithin da ya gabata sai dai akwai ƙari banda illar hadithan da suka gabata ko isnadan da suka gabata to akwai wata illar illar shine akwai ziyada alaiha wato akwai ziyada akan wannan akan waccan illar ta hadisan da suka gabata ko isnadin da suka gabata akwai ibnu lahi'a wanda babu shi a cikin isnadan da suka gabata shi kuma ibnu lahi'a dinnan fa huwa mudallis wato malami ne wanda yana yin tadlisi min ahli dabaqatil khamisa amma yana daga cikin malaman da suka zo a dabaka ta biyar kamar yanda al-hafiz ya kirga shi a cikin dabaqatul mudallisin a shafi na 142 haka a cikin isnadin akwai Ubaid ibn Abi Talhat al-Makki in kun tuna za ku ji mun karanta wannan al-Hafiz yace maqbul wannan rawi din makabul karbabbe ne ka koma cikin at-taqrib shafi na 376 hadithin imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa mujalladi na biyu a hadithi mai lamba ta 2645 ta hanyar ibn wahab daga amr ibn al-harith daga abi zubair al-makki daga abi tufail amir ibn wasila bihi da wannan isnadin da kaji mun karanta duk dai waɗannan hadisan suna tabbatar da cewa Allah ya riga ya gama komai Allah ya riga ya kaddara komai ya kaddara kaddaraka ya kaddara tawa ya kaddara ta kowa da kowa babu kuma wanda ya isa ya iya ficewa ya kaucewa wannan kaddarar da Allah madaukakin sarki ya rubuta kaji tun mutum yana ciki menene ajalinsa an rubuta Allah ya ce ga ajalin da zai menene arzikinsa an rubuta namiji ne ko mace an rubuta sannan mai arziki ne ko tababbe wannan duk Allah madaukakin sarki ya faɗa wannan mala'ikan kuma mala'ikan ya rubuta da haka in ka zo duniya wannan kaddara kake bi da haka wannan kaddara ita ce take tabinka na fata an gane ابن وهب قال وأخبرني هشام ابن سعد عن سليمان ابن حفص القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيبته على أمتي في, في آخر الزمان باب من القدر ولا يسده شيء ويكفيكم أن تقرأوا هذه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وقوله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ابن وهب yake cewa Hisham ibn Sa'ad ya bashi labari daga Sulaiman ibn Hafs al-Qurashi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sayyubtahu ala ummati fi akhir zamani babu min al-qadar za a bude wa al'umma ta wata kofa ta kaddara a ƙarshen zamani za a samu wata kungiya ko wasu jama'a da za su ce ba su yadda da kaddara ba an gane ko su ake kira da ƙadariya shi ne ma'ana sayyubtahu ala ummati za a buɗe wa wannan al'umma ta wafi akhirin zamani a ƙarshen zamani babun wani babi min alƙadar na rashin imani da ƙaddara wala ya sudduhu shai ba kuma abin da ya isa ya toshe shi haka inda aka buɗe wannan kofa to an riga an buɗe ta kenan zaka dinga samun waɗanda za su ce su ba su yi imani da ƙaddara ba kuma cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakfikum an taqra'u hadhi ya ishe ku ku karanta wannan aya alam ta'lam shin baka sani ba annallaha ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan komai wa qawluhu da fadin sa alam ta'lam shin baka sani bane annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard Allah yana sane da duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasa inna zalika fi kitab lalle duk abin da ke cikin sammai da duk abin da ke cikin ƙasa fi kitab yana cikin lauhil mahfuz Allah ya riga ya rubuta duk abin da ke cikin sama da duk abin da zai faru a cikin sama da abin da ke cikin ƙasa da abin da zai faru a cikin ƙasa inna zalika ai hakan alallah yasir wani abu ne mai sauki a wajen Allah na fata an gane wannan hadisin shi ma isnaduhu da'ifun wa huwa mursal isnadin sa yana da rauni saboda hadisi ne wanda yake mursal an gane ko مر ما في الإسناد عند حديث السابعة abin da ke cikin isnadin hadithin na marwaitan ya gabata tun a hadithi na bakwai an faɗi marwaitan rashin ingancinsu ilabun wahab har zuwa kan ibn wahab amma shi hisham ibn sa'ad imamu zahabi ya yi magana a kansa ya ce saduqun mashhur ya ce mutumin kirki ne mai gaskiya kuma mashahuri ne ka duba cikin almuguni mujalladi na biyu shafi na 369 sannan a cikin isnadin akwai Sulaiman ibn Hafs al-Qurashi Abu Hatim ya ce majhul wannan mutum ba a san shi ba haka Imam Zahabi da Ibn Hajar duk sun faɗa ka haka Ibn Hibban a cikin Athiqat ka kuma duba Al-Jarh wa Ta'dil mujalladi na 4 shafi na 105 haka da Al-Mughni mujalladi na 1 shafi na 400 da At-Taqrib shafi na 25 wannan hadithin wa hadithu hadha mursal wannan hadithin nasa mursal ne hadithi ne mursal al-hafiz ibn hajar yake cewa sulaiman ibn hafs al-qurashi yayo ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadithi guda ɗaya kuma hadithi ne mursal da yake magana akan kaddara kuma hisham ibn sa'ad daga wajensa ya ruwaci wannan hadithin ka koma cikin at-tahzib mujalladi na 4 shafi na 181 haka at-taqrib shafi na 250 sulaiman ibn hafs dinnan al-qurashi majhul ba a san shi ba majhuli ne arsala hadithan kuma ya rawaito hadisi mursal ga jahala ga kuma irsali a cikin hadisin al-hafiz as-suyuti a cikin durrul mansur a cikin ad-dur mujalladi na shida shafi na saba'in da ainihin wato hudu shi ma ya yi wannan maganar haka Allah laka'i a cikin as-sunna ta hanyar wato ta wata hanyar daban daga Sulaiman ibn Ja'far al-Qurashi ya rawaito wannan hadisin marfu'i kuma irin wancan dai hadisin da muka karanta amma shi ma mursal ne da haka hadisi ne wanda yake Imam Lalaka'i ya sake fitar da shi a cikin Sharh Sunna kamar yanda ya zo a cikin Ad-Dur na Al-Hafiz Suyuti mujalladi na 6 shafi na 74 daga Sulaiman Al-Qurashi mithla da haka hadisin dai duk kaji wannan sune duruk din hadisin ma'ana hanyoyin da aka ruwaito hadisin hadisin yana da rauni a cikin isnadin sa yana da rauni amma dai duk kusan abin da yake fa'idantarwa shine yadda da kuma imani da kaddara cewa Allah ya rubuce komai Allah ya san komai duk da zai faru da haka wannan yana fa'idantar da imani da kaddara qala ibn wahab qala wa haddathani hafs ibn maisara ar-raja ibn suwaid anna isa ibn maryam alayhi salatu wassalam sa'ala rabbah faqala ya rabb innaka adlun wa qada'uka adlun فكيف يقضي العبد على الذنب ثم تعذبه عليه فقال يا ابن البتول إله عن هذا فإنه من مكنون علمي ibn wahab ya sake ruwaito wannan hadithin ya ce hafs ibn maisara ya zantar da shi wannan hadithin shi kuma daga raja ibn suwaid raja ibn suwaid yake cewa isa dan maryam alaihi salam annabi isa alaihi salam sa'ala rabbahu ya tambayi ubangijinsa faƙala sai ce ya rab ya ubangiji innaka adilun kai adali ne ya Allah wa qada'uka adilun kuma hukuncinka adalci ne ya Allah fa kaifa yaqdi al-abdu ala dhanb ya ya bawa zai aikata zunubi ya gama aikata zunubi thumma tu'adhibuhu alayhi sannan kuma kai masa azaba akan zunubin da ya aikata inda tunda kai ka kaddara ma'ana kamar yana so ya kafa hujja da kaddara cewa duk abin da kai Allah ne ya kaddara ba abin da zaka yi sai da kaddarawar Allah to bawa ya aikata zunubi kai ka kaddara ya aikata zunubi kuma ya zaka yi masa azaba ya Allah faqal sai Allah ta'ala ya ce yabnal batul ya kai dan gidan batul na na Maryam kenan ilha an hadha ka daina irin wannan tunanin ilha an hadha ka wato ka jefar da irin wannan tunanin naka fa innahu mimma kanuni ilmi wannan yana daga cikin boyayyen ilimi na wannan baka da hurumi a ciki kai mun irin wannan tambaya yana cikin boyayyen ilimi na na fata an gane to wannan shi ma asar din shi ma wannan hadithin isnaduhu da'if bayanin sa ya gabata har zuwa ibn wahab akwai ƙari a cikin wannan isnadin na raja ibn suwaid hadha lam ahtad li tarjamati fallahu a'lam bihali malam mai sharhi yake cewa wannan raja ibn suwaidin gaskiya bai samu tarjamarsa ba da haka Allah ta'ala shine yafi sanin ya halin wannan mutum yake amma wa'anda suka gabace shi wanda wato maruwaitan har zuwa ibn wahab wayannan dama an yi maganganu mun sha magana a kansu suna da rauni to shi sa isnadin hadisin wannan shi ma mai rauni ne ibn wahab qala ibn wahab qala akhbarani حفص بن ميسره عن سفيان ابن سعيد الثوري أن عزيرا سأل ربه عن مثل ما سأله عيسى فقال انتهي عن هذا فأعاد ذلك مرارا قال له سألني عن علمي سألتني عن علمي وإن عقوبتك عندي أن أمهو اسمك من النبوة ابن وهب yake cewa Hafsu bin Maisara ya ba shi labarin wannan hadisi daga Sufyan ibn Sa'id ibn Thauri cewa Annabi Uzair Uzair shi ma ya tambayi ubangijinsa da irin wannan tambayar da Annabi Isa yayi wa Allah subhanahu wataala faqala shi ma Uzairun da yayi wannan tambayar sai Allah ta'ala ya ce da shi intahi an hadha ka daina irin wannan tambayar fa'ada zalika mirara sai shi kuma uzairi ya sake maimaita wannan tambayar ga ubangiji madaukakin sarki ya maimaita da yawa annan Allah ta'ala yana cewa ka daina ka daina hararo kanka irin wannan tambayar ma ballantana ka yi ta da ya maimaita fa qala lahu sai Allah ta'ala ya ce sa'altani an ilmi yanzu tambaya ta kake game da abin da ni na bawa kaina sani a game da ilimi na wa inna uqubataka indi uqubar da zan maka daga gare ni an amhuwas maka minan nubuwa shine zan share sunanka daga annabta wannan shi ma isnaduhu taqaddam shi ma isnadin dai ya gabata a hadisi mai lamba ta 119 hadisi na 119 an gane ko yawa hadisin kaga akwai ishaq ibn ishaq akwai aslam ibn abdul aziz akwai yunus ibn abdul a'la akwai abdullahi ibn wahab to shine ibn wahab din sai aka kawo iya ibn wahab din da haka wannan hadisin matnuhu batil wannan hadisin matnuhu batil la yasihu wato matanin hadisin ba ma isnadin ba matanin hadisin ma batil ne ba ba ingantacce bane bai inganta ba an gane ko domin ban samu wanda ya fitar da wannan hadisin ba daga wato ta hanyar Sufyan sai dai al'ajuri a cikin ash-shari'a a shafi na 236 ya ce ya fitar da wannan hadisin ta hanyar Ibn Abi Shayba yake cewa haddathana Waki' an Sufyan al-Thawri an Dawud ibn Abi Hindin sai ya ruwaito hadisi makamancin wannan haka Imamul Lalaka'i a cikin sharhu sunna a mujalladi na hudu rakam na dubu da ɗari uku da arba'in da biyu shi ma ya ruwaici wannan hadisin ta hanyar alharis ibn nabahan daga abi imran a cikin isnadin wannan hadisin akwai alharis ibn nabahan alharis ibn nabahan alharis ibn nabahan dinnan shi kuma imamul bukhari da imamu ahmad bin hanbal duk sun yi comment sun yi magana a kansa sun ce munkarul hadith an gane ko al-harith ibn nabhan suka ce munkarul hadith abu hatim kuma yake cewa matrukul hadith ka duba cikin at-tahzib mujalladi na biyu shafi na 158 wa ala kulli al-ahwal mala yace a kowane ala kulli halin dai baya halatta karbar irin wannan labarin domin yana daga cikin labaran gaibu bal huwa min al-isra'iliyat yace bal ma yana daga cikin isra'iliyat yana daga cikin irin labaran da aka samu daga banu isra'il wanda babu wato wato wanda ba a karbar su saboda isra'iliyat ne sana a cikin ainihin wato wannan isnadin wannan matanin akwai tuhumar maqamul uluhiyya malaki cewa fi hittihamun li maqamil uluhiyya ana ma tuhumar matsayin ubangijintaka a inda wannan matanin ya inganta to zai zama to a ciki ma akwai tuhumar matsayin ubangiji na fata gane da haka gaskiya wannan matani ne wanda yake batil bai tabbata ba ta fuskar isnadi wannan maganar babu ita na fata gane قال ابن وهب قال واخبرني ابن مهدي عن عمرو بن محمد قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسأله رجل فقال له الزنا مقدر فقال نعم قال كل شيء كتبه الله علي قال نعم قال كتبه علي ويعذبني عليه قال فأخذ سالم الحصى فحصبه wannan matsalar ta kaddara tana da wato rikitarwa sosai shi sa wato 'yan kadariya da sauransu sai aka samu kadariya da jabariya duk sun makale da ita kadariya sun kore ta jabariya sun tabbatar da ita har sun wuce iyaka a wajen tabbatar da ita ahlus sunna su ne suka tsaya tsaka tsakiya su ba su kore ba irin korewar kadariya ba su tabbatar ba irin tabbatarwar jabariya domin su kadariya suna ganin babu kaddara na fata an gane su kuma jabariya suna ganin duk abin da kai haka Allah ya kaddara to in ku Allah ne ya kaddara ma bai kamata a ce Allah ya azabtar da kai ba abin akan abin da ya kaddara ma da ya ga dama ba zai kaddara ma ba mutum da ya kaddara maka ka sha giya ko kai sata to babu dalilin da zai zai azabtar da kai wannan mun sha karantawa a babin aqida a karatutuka mabambanta kusan babu wani littafi da ya rubutu akan aqida ta musulunci aqida ahlus sunna face sai kaga an kawo maka imani da kaddara dan ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida to kuma da yawa an samu wasu sun bata akan abin da ya shafi kaddara tunda a wato karkashin imani da kaddara aka samu kadariya aka samu ainihin wato jabariya to wannan shi ma kaga wani ya tambayi Salim yace naji Salim bin Abdullahi dan bin Umar yace naji Salim dan Abdullahi dan Umar wani mutum yana ya tambaye shi fa qala lahu mutumin sai ya tambayi Salim yace az-zina muqaddarun yanzu zina ai ita ma kaddara ce ko idan mutum ya yi zina Allah ne ya kaddara masa ya zina ko ƙala na'am sai salim ya ce eh haka ne ƙala kullu shay'in katabahu Allahu alayya yace duk abin da Allah ya rubuta min haka kaddara kenan kaddara ta kenan ƙala na'am sai ce yi komai ka gani haka Allah ya kaddara haka ya rubuta maka ƙala sai ce katabahu alayya yanzu Allah shi ya rubuta min duk abin da ya faru a kaina shi ya kaddara min wa yu'azzibuni alai kuma sannan Allah ya azabtar da ni akai bayan shi ya kaddara min kuma ya azabtar da ni qal sai yace fa akhadha salimul hasa sai salim ya debu tsakuwa ko kasa fa hasabahu sai ya watsa masa ya ji shi ya tafi wata nahiya yana nema ya kauce wa ainihin aqida mai kyau game da imani da kaddara ina fata an gane zai zo ya kawo mana wasu ayoyi da za su dan warware mana wasu abubuwan da masu irin wannan aƙida suke ainihin wato jan mutane a kai wannan shi ma asar ɗin isnaduhu muhtamal akwai ihtimali a cikin isnadin amma dai asar ɗin sahihi ne wannan asar ɗin ya inganta zuwa ga salim na fata gane duk da cewa ainihin wato in ka duba ruwat ɗin har zuwa kan ibn wahab wato a wato daga ma takaddama fihi abin da ya gabata na ruwat din wannan mun sha tattaunawa a kansu su ne dai wa'annan wanda kake ta jin ana cewa akwai maganganu da malamai suka yi a kansu har zuwa kan ibn wahab amma ragowar rijal din ma'ana ragowar marwaitan thiqat ne wannan athar din abdullahi ibn ahmad dan gidan imam ahmad bin hanbal ya fitar da shi a cikin as-sunna mujalladi na biyu wato rakam lamba ta 1900 wato 993 haka al'ajuri a cikin ash-shari'a a shafi na 240 haka imamul lalakayi a cikin as-sunna mujalladi na 4 rakam na 1280 dukkanin su ta hanyar ainihin wato dukkanin su sun ruwaito shi min duruqin ta hanyoyi amma da hanyoyin kuma an amr ibn muhammad bihi da haka wannan asar din shi kuma ya inganta ta wasu hanyoyin cewa salim dan gidan Abdullahi dan Umar wani mutum yayi masa tambaya cewa idan mutum yayi zina haka Allah ya kaddara ya ce eh zina kaddara ce sai ce duk abin da mutum ya aikata haka Allah ya rubuta masa ya ce eh ya ce to ya kuma Allah ta'ala zai rubuta min abu kuma ya azabtar da ni akai in na aikata to shine sai Salim ya ɗebi ƙasa ya watsa masa saboda ya ji irin wayannan masu kadariya din ne ina fata an gane قال ابن وهب وحدثني أنس بن إياض أن غيلان وقف على ربيعة فقال يا ربيعة أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى قال ربيعة ويحك يا غيلان فأنت الذي تزعم أن يعصى قصرا ابن وهب إكتوى وحدثني أنس أنس ابن إياض يا باني لاباري يكتوى غيلان وترانا غيلان يا تسيا على ربيعة ya tsaya wajen rabi'a faƙala sai ce ya rabi'atu ya kai rabi'a an tallazi ta tsumu kai ne kake cewa an Allah yuhibbu an yi usa Allah yana son a saba masa kai ne kake cewa Allah yana so a saba masa ƙala rabi'a sai rabi'a ya ce wai hakkai conka ya gailan ya kai gailan fa an tallazi ta tsumu an yi usa kai ne kake cewa a saba masa kasaran tilas kai ne kake cewa in an saba masa to shi Allah shine ya tilasta wa mutum ya saba masa domin shi ya kaddara masa ya aikata haka na fata an gane to shi ma wannan isnadin dai kamar wanda ya gabace shi ne a cikin isnadin akwai Gailan ibn Abi Gailan ad-Dimashqi wannan al-maqtul kashe shi ma akai fil qadar akan irin wannan aqidar ta qadariyya an gane ko an kashe shi saboda aqida qadariyanci dallun bataccen mutum ne ka duba al-majruhin mujalladi na biyu shafi na 200 da kuma al-mughni mujalladi na biyu shafi na 97 haka al-athar akhrajahu al-lalaka'i imam al-lalaka'i ya fitar da wannan athar din a cikin as-sunna mujalladi na 4 rakam na 1265 ta hanyar layth ibn sa'ad qala yace qala ghailan nahawahu sai ya ruwaito makamancin wannan ruwayar da kaji mun karanta qala ibn wahab wa akhbarani ibn mahdi ana umar ibn dharr قال سمعت عمر ابن عبد العزيز يقول إن الله لو أراد ألا يعصى لم يخلق لم يخلق إبليس ابن وهب yake cewa ibn mahdi ya bashi labari ya karantar da shi wannan hadisin shi kuma ya ji shi daga Umar ibn Zarrin Umar ibn Zarrin yake cewa naji Umar ibn Abdul Aziz yana cewa inna Allah lalle Allah law arada Allah yu'sa da yayi niyya ko yayi nufin kar a saba masa lam yakhluq iblisa da ba zai halicci iblis ba da Allah ya yi nufin kar a saba masa da ba zai halicci Iblis ba. Wannan magana ta Umar bin Abdul kaga kenan kaddarar ce Allah ya kaddara sai an saba masa sai halicci Iblis. Da Allah bai kaddara za a saba masa ba da bai halicci Iblis ba domin shine farkon kangararren da ya fara sabawa Allah subhanahu wataala. Ina fata an gane. Wannan shi ma isnadin kamar dai wanda ya gabace shi amma athar din sahihi ne zuwa ga wato daga Umar ibn Abdul Aziz kamar yanda Abdullahi ibn Ahmad ya fitar da shi a cikin as-sunna mujalladi na biyu rakam na 936 haka al-ajuri a cikin shari'a a shafi na 158 da kuma shafi na 230 da kuma shafi na 231 haka imamul lalakayi a cikin as-sunna mujalladi na 4 rakam na 1245 haka imamul baihaqi a cikin al-i'tiqad shafi na 84 zuwa shafi na 85 haka al-asma'u was sifat mujalladi na 1 wato rakam lamba ta 327 da 373 dukkaninsu sun ruwaito wannan asar ɗin ta hanyoyi daban-daban daga Umar ibn, ibn Zarrin bihi Imamul Baihaqi kuma an qabahu yayi wa wannan ruwaya ta wato yayi ta'aqub yayi bibiya akan ta wa qad rawa fi hadha khabarun marfu ya ruwaito wani labari wani asar din wanda yake marfu'i zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha da yake magana akan haka rijaluhu kulluhum thiqat illa min duni ibn ibn wahab wato sai dai dukkaninsu thiqat ne sai dai daga kan kasan ibn wahab to zuwa ƙasa su ne suke da maganganu wa huwa ishaq at-tujibi wa qad marra inda hadith wato inda hadith as-sabi'a wato akwai ishaq at-tujibi wanda shi kuma tarjamarsa da bayanin sa ya gabata tun a hadisi na bakwai da muke karanta farko farkon wannan littafin ina fata an gane قال ابن وهب وأخبرني زيد الهباب عن سفيان ابن سعيد الثوري عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير أنه قال في قول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال فذنبك وأنا قدرت عليك سعيد بن جبير يا فسر wannan aya faɗin Allah madaukakin sarki ma asabaka min hasana duk abin da ya same ka mai kyau fa min Allah wannan daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin abin da ya same ka marar kyau fa min nafsika wannan daga gare ka ne to malamai sun tattauna game da wannan cewa abin da ka aikata kai marar kyau ka aikata laifi wannan laifin ka ne daga kanka ne amma in abu mai kyau ne wannan daga Allah ne ina fata an gane to sai sa'id bin jubair yake cewa qala fa dhanbuka zunubinka in ka aikata wannan naka ne kai ka aikata zunubinka wa ana qadartu alayka ni kuma ina da iko akanka shine ma'ana ma asabaka min hasanatin fa min Allah in kai aiki mai kyau wannan Allah ne ya kaddara maka kai aiki mai kyau wa ma asabaka min sayyi'atin abinda kai marar kyau shi ma Allah ne ya kaddara ma babin ladabi ba za a ce Allah ne ya saka kai laifi ba amma Allah madaukakin sarki shi ke kaddara daidai da rashin daidai amma aikata daidai din da rashin daidai din wannan kuma daga gare ka ne an gane ko ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik Allah ya gaya ma abu kaza da kyau abu kaza ba kyau ya saukar da littafai ya aiko maka manzanni akan haka ya ce kai kaza kar kai kaza da haka in duk da cewa yin da barin ko kuma mai kyan da mara kyan da halittarsa ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malun amma kuma kai kai kai ka mubasharan wajen yin aikin kai ka aikata na fata an gane to wannan shine abinda wannan asar din shi ma yake cewa da haka wannan asar din shi ma isnadin sa yana da rauni saboda a cikin isnadin akwai ibn wahab wannan bayani ya gabata a kansa akwai ƙari kuma akan ibn wahab din akwai ziyad ibn al-hubab al-ukuli al-hafiz ya ce saduqun yukhdi ya ce mutumin kirki ne amma yana yin kuskure fi hadithin sauri in yaru in dai ruwaya yayo ta hadithin sauri to akwai kuskure ka duba at-taqrib shafi na 222 wa riwayatu huna an sauri kuma an gano in dai yayo ruwaya daga Imam sauri to akwai kuskure a cikin ruwayar to kuma wannan ruwayar da ya ruwaita anan ruwaya ce da aka samu ya ruwaice ta daga Imam sauri ina fata an gane qala wa haddathani lokaci ai to wannan duk zamu dawo mu dan yi taza da tsifa akan wannan duk muna ta karantawa da duk yana kusan tabbatar da abu ɗaya ne wanda insha Allah zamu dawo babin imani da kaddara nan insha Allah muka kai karshen babin sai mu dan yi bayanin da zai sake fito mana da karatun sosai insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik